والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد za mu tashi darasi na sha tara shi ma dai a cikin karatun bidayatul mujtahid na al-imam ibn rushd al-hafid rahmatullahi alai yau na ashirin ni dai na sha tara dai na rubuta yawa yau uku ga watan safar hijira ta 1440 wadda ta yi daidai da sha uku ga watan goma shekara ta 2018 ta miladiya za mu tashi albabun rabi fi na waƙi zai wudu na'am bismillah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala sallallahu alaihi wasallam na'am bismillah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala يقول المؤلف الباب الرابع na'am malam yace albabur rabi babi na hudu fi nawaqidil wudu a cikin abubuwan da suke warware alwala an nawaqid jam'u naqid an naqdu shine warwarewa kamar yanda ake cewa naqadtul aqd a a a a wala yanquduna al mithaq Allah yace wala yanquduna al mithaq ba sa warwarewar alkawari tun kuma shi kuma alkawari kun ga an kira shi al mithaq wato abinda aka kulla to warware wato sai aka mayar da alwalar kamar wani abu ne hissiyan da ake ɗaurawa a jiki wanda idan aka wanda ake sincewa Mm. to a shine a, wannan ma'anar ta kenan a lugha amma a istila shine wato a tafi da hukuncin da alwala yake tabbatarwa shine wannan s- a sifal hukmiya sifa a bakaddara hukuncinta a cikin gaɓoɓin mutum wadda take halatta masa ya yi abin da wato rashin alwalar baya halatta masa ya yi na sallah da ɗawafi da sauran abubuwa da aka sharɗanta sarki a cikinsu na'am والاصل في هذا الباب قوله تعالى But, uh, wal aslu wato dalili wanda yake uh, uh, dalili wanda yake shine ya gina wannan babin faɗin Allah ta'ala او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء to kaga nan a sai aka ambaci aka ce fa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'it aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu aka wajabta yin alwala a cikin wannan hali aw jaa ahadun minkum min al-gha'it aw lamastumun nisa ko ɗayan ku yazo daga wato al-gha'it shine mahallin biyan bukata aw lamastumun nisa ko kuka shafa mata a fal- kuma ba ku samu ruwa ba fatayammamu wanda ya nuna kan cewa in kuka shiga cikin wannan hali wato wajibi ne ku yi alwala kenan shi yasa an aka ce in ba ku samu ruwa ba to ku koma ya zuwa ga albadal alladhi huwa at-tayammum to wanda wannan ishara ne ga cewa wannan hali da aka ce au jaa ahadun minkum min al-ghaib aw lamastumun nisa naqidun lil wudu warwarewal alwala ne domin ko da kuna da alwala idan kuka yi wannan abin kuma ba ku samu ruwa ba to sai kun yi badalin alwala ya nuna kan cewar kenan waccan alwalar da kuke da ita idan wannan abin ya zo ya faru hukuncin ta yasinci to shine ma'anar naqid din na'am وقوله عليه الصلاه والسلام da kuma fadin sa sallallahu alaihi wasallam لا يقبل الله صلاه صلاه من احدث حتى يتوضا Allah baya karɓar sallar wanda ya yi hadath wato ya fari abin da yake warware alwala hatta ya tawadda har sai ya yi alwala hadisin abi huraira muttafaqun alaihi la yaqbalu Allahu salata man ahdath hatta ya tawadda saboda haka wannan ya nuna kan cewa akwai abin da yake alhadath shine wanda yake warware hukuncin alwala naqidun lil wudu na'am واتفقوا في هذا الباب على انتقاد الوضوء من البول والغائط والريح والمدي والودي بصحة الآثار في ذلك sun yi ittifaki a wannan babi akan warwarewar alwala daga albaul bawali wal ga'id da bayan gida wal rih da rih wal madhi da al madhi ah, bi sukuni dhal wat takhfif ah, wal wadiyu shi ma bi sukuni dal wat takhfif al wadiyu al madhi shine ruwan ah, shine abin da yake fita a a farkon a a- a lokacin ashahwatu sughra wanda bai kai mani ba ba a dafiq bane shi walwadiyu kuma shi yana fita akibal baul duk da yake wannan sun ce fil ghalib ne amma yawa yawan malamai sun ce bayan bawali yake fita bal baya fita in ba bayan bawali ba sai dai waɗansu kuma sun ce a'a wannan alal ghalib ne wani lokaci zai iya fita ba tare da wato a ba tare da bawali ba to wannan mahalli ijma wannan mahalli ittifaq mahalli ittifaq haka akwai wanda banda shi kansa ibn rushd da ya kawo me akwai mai al'iqna fi masail al-khilaf shi ma haka ya kawo naqlin ijma akan waɗannan na'am saboda ingancin hadisai da suka zo akan wannan akan akan طبعا أكان البول والغائط حديث صفوان ابن عسال يازوكو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا إذا كنا سفرا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من نو إلا من نوم ولكن من غائط وبول ونوم آه. ولكن من غائط وبول ونوم to kaga al-gha'it wal bawl ya zo warrih kuma a tafsirin abi huraira sun ce mal hadath ya abu huraira ya ce fusa'un aw durat da kuma idza ashkala ala ahadikum shay'an fa hal hal wajada shay'an aw la fala yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan والمذي كما حديث مقداد كنت رجلا مذاء يتي فيه الوضوء أو رواية اغسل ذكرك وتوضأ شيكو الودي تشيني باب وني أثر إلا أبن أكرويتو دقا صحابي nan ibn nan al-ghumari ya kawo hadisin riwayar da aka yi daga ibn abbas a cikin musannaf na ibn abi shayba da da ibn abbas yake cewa filmani walmadhi walwadiyu alwudu na'am ya ce huwa almani walmadhi walwadiyu fa amma almadhi walwadiyu fa innahu yaghsilu dhakarahu wa yatawadda wa amma almani fa fihi alghusl to sai wannan athar din to sai dai kasancewar shi alwadiyu baya fitowa sai bayan baul kaga hukuncinsa zai ɗauki hukuncin albaul saboda haka ko ba a samu hadisi a mustaƙil gare shi ba ma'anar wato tunda yana zuwa tare da bawali ne zai ɗauki hukuncin bawali na'am na'am wannan shine a ƙaunin jumhur a kau ƙauli a mazhabar imam ahmad da yake cewa tahir ne in ya fita shi shi kaɗai kuma wai ko idan mutum ya ji tsoro ko wajen gudu ko ya taka garwashi amma yawanci wannan suna faɗan fitar maniyi ne ba fitar wadi ba to amma abu ne wanda yake yana komawa zuwa ga ɗabi'a to su gaskiya yawanci yawa yawan malamai a cikin mazahibul arba hatta mashurin hanabila shine kan cewa wannan shine ghalib wa nadir la hukma lahu na'am
idza kana khurujuha ala wajhi sihha idza kana khurujuha ko kuma a idza kana khurujuha ni kuma a wajen a nuskata idza kana khurujuhu wato jinsin nasa idan fitarsa ala wajhi sihha ta fuskar lafiya ne bi ma'ana ba ta fuskar rashin lafiya ba domin su fitar da halin mai salas domin mai salas a fitar waɗannan abubuwa ba sa warware alwalarsa illa akan waɗanda suke wajabta masa jaddada alwala ga kowace sallah amma ko da yana sallah wannan suka fita inda da alawaji salas ne shine rashin lafiya to baya a a warware al'aura to da yake nan yana so ya yi mana iktisar akan mahallul ittifaq ne shi yasa ya zama to daqiq shi yasa ya diqqa ya faɗi wannan domin da ya yi itlaki sai a masa istidrak a ce to wannan ga marar lafiya fa shi ma idan ya fita nan an yi ittifaki kan cewa idan ah, mai mai salasul bawul bawul ya rinka fita daga gare shi alwalarsa za ta kare to kaga sai a yi istidrak a kansa to shi yasa sai ya taqidi yace idza kana khurujuhu ko khurujuha ala wajhi sihha idan fitar ya zamanto ta fuskar wato lafiya ne ba ta fuskar rashin lafiya ba na'am ويتعلق بهذا الباب آه.
مما اختلفوا فيه سبع مسائل to abin da yake rataya yana a- a- a- ma- matsaloli guda bakwai suna rataya da wannan a cikin wannan da wannan babi daga abin da malamai suka yi sabani a kansa wato akwai mahallin sabani wanda kowanne wanda ya kasa su zuwa masail har guda bakwai
تجري منه مجرى القواعد لهذا الباب to waɗanda waɗannan masail ɗin suna su kwanowa masu kwanar wato ƙa'idodi ga wannan babi babin na wudu kowace matsala a matsayin ƙa'ida take a babin na wudu na'am المسألة الأولى matsala ta fa- matsala ta farko اختلف علماء الأمصار في انتقال الوضوء مما يخرج من الجسد من النجس على ثلاثة مذاهب to matsala ta farko shine alkharij matsalat alkharij abin da yake fita daga cikin mutum Eh, wanda daga nan ne za ka iya ah, daga nan ne za ka yi kiyasin abubuwan da yake a nasi bai zo a kansu ba a duba abin da yake fita daga jikin tunda dai kaga in aka tsaya aka duba da albaul alga'id arrih almadhiyu walwadiyu duk abubuwa ne da suke fita to me wanda a- a- abin da yake fita din jinsin abin da yake fita daga jikin mutum ya ce matsalar farko wadda za ta sa mana ka'ida a wannan babin na nawaqidul wudu ya ce ulama'ul amsar malaman biranen musulunci manyan fuqaha sun yi saɓani fintiƙadil wudu a cikin warwarewar alwala mimma ya khuruju minal jasad daga abin da yake fita daga jikin mutum minan najas na daga najasa an ala thalathati mazahib a bisa mazhaba- mazhabobi guda uku wannan min haithul jumla ne Ah, min haithul jumla Ah, taban ah, akwai ah, dan istidrak wajen da ya ce wajen wattafaqu fi hadal babi din nan bai ambaci almani ba wa damul haid tare da cewa su ma bil ijma nawaqid ne saboda sun shiga cikin al-ghusl shi yasa bai ambace su ba ya tsaya akan abubuwan da suke wato alhadathul asghar ba alhadathul akbar ba na'am eh bai kawo manyan ba na'am alamar so a- malamai sun yi sabani akan abin da yake fita daga jiki minan najas na daga najasa so da haka ya fitar da abin da yake fita daga jiki na abin da ba najasa ba abin da yake fita daga jiki wanda yake ba najasa ba kamar majina mm, kamar a kamar gumi na'am kamar yawu kamar hawaye na'am
فاعتبر قوم ذلك الخارج وحده من من أي موضع خرج to waɗansu daga cikin malamai sai suka yi la'akari da wanda abin da yake fita ɗin shi shi kaɗai min ayi in kharaj daga ko ina ya fita وعلى أي جهة خرج da kuma kowace jiha ce ya fita
وهو أبو حنيفة su ne al'imam abu hanifa da malaman mazhabarsa والثوري da sufyanu thauri وأحمد da imam ahmad وجماعة da kuma waɗansu jama'a na malaman a, na malaman fiqihu fuqaha'ul amsar su suna duba al-kharij ne daga ko ina ya fita daga ko ina ya fita in dai najasa ce ta fita daga jikin mutum to alwala ta kare da za ka kaddara najasa ta fito ta baki alwala za ta kare ko ta fito ta hanci ko a yi ma mutum a a tiya- eh, a yi ma mutum roba za ta rinka fitanar da fi- da za ta rinka fita- eh, fita- za ta rinka fitar da fitsari ta saman ta cikinsa ko ta ƙasan cibiyarsa su ba sa tafsil kamar yadda shafi'iya suke tafsil tsakanin abin da yake ƙarƙashin ah, ma'ida da abin da yake saman ma'ida daga ko'ina su alkharij suke duba ba sa duba almakharaj alkharij suke dubawa in dai najasa ce ta fita to alwala ta kare na'am ولهم من الصحابة السلف kuma suna da magabata daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam فقالوا to kaunin sai suka ce a maga- a tasu maganar كل نجاسة تسيل من الجسد dukkan najasa da take zubowa daga jiki وتخرج منه kuma take fita daga jikin mutum يجب منها الوضوء to alwala tana wajaba daga gare ta
كالدم كالدم.
والماء الكثير kamar jini yanzu idan mutum ya yi tuntuɓe jini ya fita to sai ya yi alwala war ru'afil kathir da haɓo mai yawa والفصل haɓo mai yawa idan mutum ya yi haɓo sai ya sake alwala ba kawai zai wanke haɓon ba ne
والفصل walfas da shiban jiri irin yadda ake a sarin jini kamar kaho a- kaho daban ne wal hijama ya faɗi kaho shiban jiri shi wannan a, jijiyar ake jijiyar nan gefen goshi a- a a- a tsakanin kunne da ido in mutum yana tsa- yana tsananin ciwon kai to ita ce ake ake yankawa ɗan kaɗan jini ya kwarara shine ake ce mai shiban jiri shiban jiri haka suke- eh, shiban jiri haka ne naji suna faɗa a tsoro وصرفة Hmm?
صرفة surfa صرفة surfa to ban ji wannan hausar ba amma ni ni dai a- a- abin nan a- a- haka ne naji suna faɗa malam badamasiya suke faɗa kai a a tsoro wajen ku Shi- shiban jiri eh, ni ma dai haka ne yawanci naji suna faɗa Hai kuma a- a- a- an rama sur- sur- sur- eh tsagin jiri to tsagi a tsaga jiri eh aha to shi- shi ma wannan jinin in ya fita to naqid wal hijama da qaho mhm والقيء wal qai da kumallo amai إلا البلغم illa al balgham sai majina عند أبي حنيفة inda abi hanifa a wajen shi ma al imam abu hanifa
وقال أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة abu yusuf daga cikin malaman mazhabar abu hanifa malaman abu ah, mazhabar abu hanifa yace إنه إذا ملأ الفم cewa ita majinan idan ta cika baki ففيه الوضوء to akwai alwala sai an yi alwala
ولم يعتبر أحد من هؤلاء اليسير من الدم إلا مجاهد babu wani daga cikin waɗannan malamai da ya yi la'akari da kaɗan jini wanda yake kaɗan illa mujahid sai mujahid shine ya ce al-yasir min dam la yanqub baya karya alwala in kaɗan ne jinin na'am واعتبر قوم آخرون المخرجين al-makharajaini waɗansu daga cikin malamai kuma suka yi itibarin al-makharajaini wurin fitar
الذكر والدب azzakar wa dubur su ne da gaban da gaban mutum da bayansa abinda yake fitowa ta gaba da abinda yake fitowa ta baya su abinda suka duba kenan ba su duba alkharij ba almakharajain kawai suka duba فقالوا sai suka ce كل ما خرج من هذين السبيلين dukkan abinda yake fita daga cikin waɗannan magudana guda biyu فهو ناقض للوضوء to yana warware alwala من أي شيء خرج daga kowane abu ne wanda ya fita من دم min damin ko jini idan jini ya fita ta gaban mutum ko ta duburan mutum au hasa ko au hasatin ko tsakuwa أو بلغم au balgami ko ah, ko- ko- ko- ko majina ma Hmm? ta fita
وعلى أي وجه خرج ko ta wace fuska ce كان خروجه على سبيل الصحة shin fitar ta fuskar lafiya ce yana nan lafiya abin ya fita أو أو على سبيل المرض ko kuma ta fuskar rashin lafiya in dai ya fita daga wannan makharaj din to shikenan alwala ta warware وممن قال بهذا daga wanda daga cikin malamai da ya tafi da wannan magana da ya tafi akan wannan makauli al-imamu shafi'i wa ashabuhu madhhabin shafi'iyya ce kenan al-makharajain ومحمد بن عبد الحكم da muhammad ibn abdul hakam من أصحاب مالك al-misri min ashabi malik daga cikin almaj- daga almajiran madhhabar malik saboda haka kaga hatta irin a a macijin ciki din nan eh eh, tsutsar ciki da macijin ciki din dai na'am in ya fita sai an yi alwala in dai ta in dai ta alqubul ko ko dubur ko ta azzakarin mutum ko ta duburarsa in dai- ko me ya fita saboda su al-makharaj suke dubawa kamar yadda su kuma wayancan al-kharij su kuma suke dubawa na'am واعتبر قوم آخرون الخارج والمخرج وصفة الخروج waɗansu malamai kuma suka duba abubuwa gudu- guda uku alkharij shi abin da yake fita wal makharaj da mafitar da magudanar ta inda yake fita wa sifatul khuruj da kuma sifar fitar وقالوا sai suka ce كل ما خرج من السبيلين dukkan abin da yake fita daga magudanan nan guda biyu alqubul wa dubur فهو مختار خروجه daga abin da yake fitarsa tana fita bi abu ne na al'ada وهو البول والغائط shine albaul wal ghaib bawali da bayan gida da mazi والودي da wadi والريح da rihu إذا كان خروجه على وجه الصحة idan dai fitar ta fuskar lafiya ce فهو ينقض to الوضوء wannan yana warware alwala فلا يروا في الدم don haka ba sa ganin wato a- a- ba sa ganin alwala ba sa ganin wudu'an yin alwala fiddami a cikin fitar jini wal hasati ko tsakuwa والدود ko du- a- a- ko tsutsa shine kamar macijin ciki wudu'an suna ganin babu alwala ولا في سب- السلس wala fi salis haka zalika as-salis da me suka fitar da as-salis sifatul khuruj sifatul khuruj sifar fitar tunda fita ce ba ta al'ada ba eh da ta saba ma al'ada eh وممن قال بهذا القول daga wanda suka yi fitafa akan wannan kauli مالك al-imam malik والذهبي.
wa jullu ashabihi daga magarin mafi yawan almajiransa wannan shine mashhurin mazhabar malik al-kharij wal makhraj wa sifatul khuruj Mm. sai abubuwan sun hadu ga baki ɗaya guda uku sannan alwala za ta kare da tsakuwa za ta fita ba za ta sa- ba- ba- mutum ba alwala ba ba za ta kare ba sai dai kawai idan ya zama to kan cewa tana na- tana da tana da najasa to sai a wanke makharaj din amma alwala ba za a ta- ba za a waro- ba za a sake ba ita ma za a wanke ne saboda abin da ya ta- ta kunsa na najasa ta fito in ku ta fito ma babu najasa babu komai na'am to kun ji sabanin nasu ko akwai wanda suke duba al-kharij sune Abu Hanifa ko ko da da Imam Ahmad duk da yake Imam Ahmad a- a- akwai tafsil a mazhabarsa gaskiya Imam Ahmad yamil ila al-madhhab al-ma- ila madhhab Malik akwai a, al-makharaj sune ash-Shafi'i sannan akwai al-kharij wal makharaj wa sifatul khuruj to menene dalilin da yasa malaman nan suka saba na'am والسبب في اختلافهم dalili akan sabanin nan nasu أنه لما أجمع المسلمون على انتقاد الوضوء ya cewa yayin da musulmi suka yi ijma'i akan warwarewar alwala مما يخرج من السبيلين daga abin da yake fita daga magudanan nan guda biyu من غائط na ba- na gayitsi da bawali وريح wadi- da rihi da mazi لظاهر الكتاب saboda zahirin abin da littafin Allah ya nuna ولظاهر ولظاهر الآثار wali tazahuril anthar athar tazahur S- da kuma wato harhaduwar wato hadisai riwayoyi تظاهر الآثار الذات نعم.
eh, da suka zo da wannan
تطرق إلى ذلك
ثلاث احتمالات ثلاث احتمالات to fuska uku su ne suka zo akan wannan akan wato zahirin alkur'ani da kuma athar na'am أحدها to menene wato menene fuskar akwai fuska guda uku fuska ta farko
أنه أن أن أن يكون الحكم إنما علق بأعيان هذه الأشياء ya zamanto hukuncin an rataya shi da ainihin waɗannan abubuwan ne su su kaɗai المتفق عليها wadda aka yi ittifaki a kansu على ما رآه مالك a bisa yadda malik ya tafi a kai رحمه الله rahimahullahu ya tafi a kai shine hukuncin ya rataye da waɗannan su ne a waɗannan ainihin waɗanda aka yi ijimai a kansu to su ne a aka ayyana hu- a wato aka allaka hu- aka rataye hukuncin tare da su a kansu aka rataye hukuncin na'am الاحتمال الثاني fuska ta biyu أن يكون الحكم إنما علق بهذه من جهة أنها an jas أنجاز خارجة من البدن T- to sai ya zamanto cewar a wannan hukuncin an rataya shi ne da waɗannan a, a, waɗannan abubuwa da aka ambata masu fita daga jiki ta jihar cewar kowanne daga cikin dukkaninsu najasa ne kowanne daga cikinsu najasa ne najasa kuma waje take fita daga jikin mutum saboda ha- don haka ne duk wani abu wanda yake najasa ne ya fita daga jikin mutum sai a bashi hukuncin na'am لكون الوضوء طهارة saboda ita alwala tsarki ce
والطهارة إنما يؤثر فيها النجس ita kwa ɗahara tsarki abin da yake mata tasiri najasa saboda haka idan najasa ta fita ta warware tsarki saboda haka sai suka duba wannan suka ce su kansu waɗannan da aka ambata da aka yi ijima'i da ku su malik kuka ce su ne a ayan su kuke itibari to abin da sa aka yi itibarin su ma'anar da ke cikin su ta najasa ita ce ta sa aka yi itibarin su na'am والاحتمال الثالث ihtimali fuska ta uku أن يكون الحكم ya zamanto hukuncin din har wa yau فيما علق بها innama ulliqa إنما biha علق بها an rataya shi da ita ne من جهة أنها خارجة من min hadaini هذين sabilai السبيلين ta fuskar cewar abubuwa ne da suke fitowa daga waɗannan magudana guda biyu ba wani abu ne yasa suka zamanto najasa ba saboda sun fito ta magudanar da dama najasa ce take fita ta nan wajen
فيكون على هذين القولين الأخيرين sai ya zamanto a bisa waɗannan ƙauluka guda biyu na ƙarshe wato alkharij wal makharij kenan ko su ne al'ihtima wato wannan fuskar ah, guda biyu na ƙarshe ورود الأمر بالوضوء zuwan umarni da aka yi kan a yi alwala من تلك الأحداث daga waɗannan kari المجمع wanda عليه aka yi ijima'i a kansu shine alga'it wal rihu wal bawl wal madhi إنما هو من باب الخاص urida bihi al am العام sai zaman to khas ne urida bihi al am Mm. A- abu ne waɗanda yake an yi nassi a kansu amma ba su kaɗai ake nufi ba ana nufin duk wani wanda yake da ma'anarsu to wajen kaddara ma'anar dasu sai waɗansu su kaddara ma'anar dukkan abin da yake alharijun najis waɗansu kuma sai su kaddara dukkan abin da yake yana fita daga al-makharaj wato makharajul harijin najis
ويكون عند مالك a wajen malik da sahabbansa kuwa إنما هو من باب الخاص almahmul ala khususihi sai zama to wannan khas ne da aka yi shi akan khusus dinsa كالشافعي asali suka ce wannan babu zancen kiyasi وأبو حنيفة
don haka shafi'i da abu hanifa اتفق sun yi haɗu على أن الأمر بها cewa umarnin da aka yi da yin alwala da su هو من باب الخاص uri da bihi al'am min babil khas uri da bihi al'am khas ne da ake nufin al'am da shi واختلف أي عام هو الذي kusi da bihi sai kuma suka yi saɓani duk da sun yadda akan asalin shine am ne khas ne uri da bihil am to sai suka yi saɓani wani am ne ake nufi shi abu hanifa ya ce alkharij su kuma shafi'i suka ce almakharij allabi kusi da bihi to kun ga wannan shine mahallin a dalilin saɓanin ani annabar a a a shi malik ya ce wannan khas ne urida bihil khas su kuma suka ce al khas urida bihil am sannan suka yi sabani tsakaninsu Hmm. to wanne ne wanne ne arrajih
فمالك na'am يرجح مذهبه na'am imam malik yana yana rinjayar da mazhabarsa بأن الأصل cewa al asl هو أن يهمل الخاص على خصوصه a ɗauki lafazi wanda yake khas ala khususihi akan keɓantacciyar ma'anarsa الدليل على غير ذلك har sai dalili ya nuna akan sabanin wannan Eh, musamman maganin kan cewar kowane daga cikinsu in aka ce za a in aka ce za a ba shi ma'ana a istinbadin ma'ana daga gare shi zai zama to an yi amfani da mafhumul laqab ne kowane daga cikinsu laqab ne ba sifa ba ce na'am والشافعي shi ko imamu shafi'i مهتد mu ya kafa hujja yana yin hujja ne بأن المراد به المخرج cewa abin da yake ake nufi da shi al-makharaj magudanar fitar للخارج ba abin da yake fitar ba باتفاقهم على إيجاب الوضوء من الريح saboda ittifaƙin su akan wajabta yin alwala minar rihi daga iska الذي يخرج من أسفل da wanda yake fita daga ƙasa Ah, وعدم إيجاب الوضوء منه Da kuma- خرج من من فوق da kuma rashin it- ittifaƙin su akan rashin wajabta alwala daga rihi idan ya fita ta sama in mutum yayi gatsa zai sake alwala ba d- duk ba ij- ba rihi bane eh eh ko ha- ko atishawa جنبه جنبه جنبه mece ce gyamba magwas eh, magwas eh magwas na'am kwarai magwas ita ce tafi kama da rihi din ma na'am وكلاهما zatun wahida Zatun wahida.
dukkanin su zati ne guda daya wal farqu bainahuma bambanci tsakanin su اختلاف المخرجين sabanin makharajain wannan ya fita ta sama wannan ya fita ta kasa saboda haka kage ya nuna kan cewa al makharaj lahu athar Eh, فكان kuma ya nuna kan cewa al kharij ba shi da athar eh فكان هذا تنبيها na'am ga amai ma to amma ai kasan su sun ce amai ma yana waro a a su Abu Hanifa sun yi iltizam da asalin su sun ce amai su ba su itibarin makharaj ba sun ce amai ma yana warwarewa fa kana hadha sai wannan ya zamanto تنبيها fadakarwa ne على ان الحكم للمخرج akan cewa hukuncin ga mafitanar ga magudanar ne mafitar وهو ضعيف wannan abu ne mai rauni
ولان الريحين li'anna babu waw li'anna rihaini saboda rihin guda biyu مختلفان ai sun- ai ai daban suke daban suke a sifa war ra'iha da wari Eh, ko ba haka ba amma magwas gaskiya eh, to amma akwai wadda take mara warin kamar ta gyatsa Eh.
ashe malam ya zama idan samuwa eh ai na sani amma dai ba rihi bace ba iska bace to amma mai dalilin
to ai abinda dama suke nunawan kenan abinda suke nunawan kenan gogen ba ne ba to ita gambaya ya take ita ce magos din eh magos kaga ai ita ma tana da wari Mm. na'am to kaga wannan ya nuna kiyasun su- ya nuna itibarul makharaj a a yana da rauni saboda in sun yi itibarul makharaj saboda duba da bambanci tsakanin fitar iska ta sama da kuma ta ƙasa sai a ce musu to ai da iska ɗaya ce to shine za a ce an yi itibarin makharaj sai ya zamanto abin da ya yi tasi a sifal mu'athira kun shine wadda take ta kawo bambancin kan cewa wannan ta sama ce wannan ta kuma ta ƙasa ce to amma yayin da ya zamanto kan cewar iskar da take fita ta sama daban take da wadda take fita ta ƙasa to idan ka ce bambancin saboda maharaj din ne wannan tarjihun bila murajjih domin zai iya- ni kuma zan iya ce maka a'a dalilin da yasa ya zamanto wannan ta ƙasa tana warwarewa saboda siffarta daban mai fitowa ta sama kuma ba ta warwarewa saboda siffarta daban Eh, ko ba haka ba to ka tsayar da akan kai ka dage akan cewa makharaji ne ka yi tarjihi ba tare da abin da zai kawo dalilin tarjihi ba shine abin da ke ce ma tarjihun biduni murajjih na'am وابو حنيفه shi ko abu hanifa yana kafa hujja ya yana kafa hujja لان المقصود بذلك da cewa da cewa a- a- a, saboda makasudi da wannan هو الخارج annajis shine abin da yake fita daga jiki wanda yake najasa لكون النجاسة مؤثرة saboda ita najasa tana tasiri في الطهارة a cikin tsarki وهذه الطهارة don ita kuwa wannan tsarki وإن كانت طهارة حكومية duk da yake tsahara ce da ake kaddara hukuncinta wata wadda ake ce ma tsaharatul hadath فإن فيها شبها من الطهارة المعنوية to tana da fuskar kama ta wato tsahara wadda take ta ma'ana wato tsaharar dauda tsaharatul khabath kenan أعني طهارة النجس tana nufin tsaharar najasa
وبحديث to ثوبان wanda yake wannan zai nuna kan cewar a duk da yake- a- a- a- a- kamar yadda ake wanke taharatul khabath to haka zalika idan aka samu taharatul hadath saboda kowanne daga cikin su yana da sifar najasa to ita ma wannan sai a yi alwala sai a wanke gaɓoɓi saboda fitar su na'am Mm, wai yana nuna abin da yana nuna a kiyasu shabaha yake yi na kamantawa kamar yadda ake yin taharatul habath idan najasa ta fita to ya dace a taharatul hadath idan najasa ta fita da saboda jami'in kowanne daga cikinsu wato najasa ce take fita daga jiki na'am وبحديث ثوبان da kuma hadisin sauban أن رسول الله صلى الله cewa عليه annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam قاء fatawadda'a أفقر فتوضأ to ni nan qa'a fatawadda'a yayi kumallo sai yayi alwala eh hadisin thauban a tirmidhi ya ce hadithu hussein asahu shay'un fi hadha bab to kun ga menene menene ma wajhul istidlal menene fuskar kafa dalili da hadisin thauban ga abu hanifa bai itibarin maharaj ba tunda kumallo daga baki yake fada yake fita kaga baki ko ba ɗaya daga cikin maharajain ba ne sai dai abinda kawai ya duba alkhari tunda najasa ne kumallo sai ya zamanto ya warware alwala wanda ya nuna kan cewar ana itibarin alkharij ne na'am وبما ورد عن عمر وابن عمر da kuma abin da aka ruwaito daga Umar da Ibn Umar رضي الله عنهما Allah ya yarda da su
من إيجابهما الوضوء da na wajabtawar su ga alwala minar ru'af daga yin alwala daga yin haɓu
وبما روي عن أمره صلى الله عليه وسلم من أرجو الصحابة من أمره wa bima ruya min amrihi da kuma abin da ya zo na umarninsa sallallahu alaihi wasallam المستحاضة ga mace da take al-istihada bil wudu'i da yin alwala li kulli sala ga kowace sallah وكان المفهوم من هذا fakanal mafsai zamanto abin da ake fahimta daga wannan كله dukkaninsa عند أبي حنيفة a wajen abu hanifa da ahmad ma kenan alharijun najis alharijan najis abin da yake fita daga jiki wanda yake najasa وإنما اتفق to الشافعي kun gane wannan yanzu kamar hadisin ist- mustahaba ma kun ga al-istihaba an ce mata ta yi alwala ga kowace sallah saboda me abin da yake fita daga jikinta najis ne kuma an ce mata ga kowace sallah tare da cewa sifatul khuruj ba sifa ce wadda take ta lafiya ba rashin lafiya ne amma duk da haka sai a- a- a- a- a- sai aka ce ta yi alwala li kulli sala Mm. su haka suka kafa hujja duk da yake kun ga akwai munakasha gare su akan wannan menene munakasha da su akan hadisin mustahaba hadisin da ita ce ita ce take yin alwala ba wai an yi zuwa mace ta ba ha ha shi hadisin ne ya umarce ta ya umarce ta Hmm, ai raddi a kansu shine kan cewa istihada an ce mata ta sa- ta yi alwala li kulli sala amma ba a ce mata idan jinin ya fito tana cikin sallah alwala ta kare ba Hmm? saboda haka an yi itibarin sifatul hurur wanda yake su kuma ba su yi itibarin sa ba saboda haka hadisin ba zai zamanto ba zai zamanto sun kafa hu- ba zai ba za su kafa hujja da shi ta janibi sai kafa hujja da shi ta wani janibi ba Eh, za su kafa hujja da shi ta janibin cewar al-itibarul kharij an-najis fitar jini ya warware alwala shi sai aka ce ta sake alwala amma bai taimake su ba wajen sifatul khuruj saboda yana fita ba ala wajhi sihha ba aka kyale ta da kan cewar koda tana sallah ya fito ta ci gaba da sallah saboda aka fitar mujarradin sa bai zama to naqid ba saboda aka istidlalin su bai isti- bai bai miƙe ba da wannan hadisi na'am
نعم وإنما اتفق الشافعي وأبو حنيفة na'am a- ash-shafi'i da abu hanifa sun yi ittifaqi على إيجاب الوضوء akan wajabta alwala daga wato ka abubuwan da suke kawo kari dinnan wanda aka yi ittifaqi akan su وإن خرجت على جهة المرء ko da suna fita ta fuskar ko da fitar su ko ta fuskar rashin lafiya ce لأمره صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi في wasallam الوضوء saboda umarninsa sallallahu alaihi wasallam da yin alwala عند كل صلاة a yayin da za a yi kowace sallah ga mai istihada والاستهاضة ita مرة ko istihada rashin lafiya ce to amma kuma ba su dubar da kan cewar bai ce mata a fit- be- be- be- be- be- be- bai ce mata fitar tana a warware alwala ba na'am وأما مالك wa amma malik shi ko malik فرأى أن المرض له هاهنا تأثير في الرخصة sai ya shi yana sai ya tafi akan ya fahimci cewar rashin lafiya a nan wajen yana da tasiri a cikin wannan ruksa قياسا أيضا على ما روي أيضا من أن المستهابة لم تؤمر إلا بالغسل فقط kiyasi kuma akan cewar akan abin da aka ruwaito na cewar mace mai istihaba ba umarce ta ba face da yin wanka kadai وذلك da wannan ku saboda أن حديث فاطمة cewa hadithin Fatima bintu Abi Hubaysh هذا wannan hadisin nata هو متفق على صحته abu ne wanda ake ai- ittifaki akan ingancinsa cewa ta yi wanka yayin da ta- yayin da haidarta ta juya baya wa yuktalafu اختلف في هذه الزيادة ana sabani a cikin wannan ziyadar amruha li kulli a- a- a- wato umarninta umarnin da aka yi mata ta yi alwala ga kowace sallah wannan ziyadar an yi sabani a kanta أعني الأمر بالوضوء لكل صلاة cewa yin umarni da yin alwala ga kowace sallah
ولكن صححها أبو عمر بن محمد abu umar ibn abdulbar sai dai abu umar ibn abdulbar sahibu tamhid ya inganta wannan ziyadar Eh, sun ce su abin da ya inganta wanka amma umarni na yin alwala umarni ne aka yi mata ko ita ce take yi da kanta wannan akwai saɓani to amma ya ce ibn abdulbar ya inganta ta قياسا على من يغلبه الدم min jurhin jurhin.
kuma saboda kiyasi akan wanda rinj- jini yake rinjaye gare shi na wato daga na daga a- a wato miki ولا ينقطع wala yanqati baya yankewa مثل ما روي kamar yadda aka ruwaito أن عمر رضي الله عنه cewa Umar radiyallahu anhu صلى salla yayi salla وجوه يصعب دما yathubu alhali jininsa yana kwara hal- alhali mi- ciwonsa mikinsa yana kwarara da jini to kaga wannan kamar kiyasi ne akan almustahaba saboda hali ne na rinjaye ba yadda za ta yi eh shi ma haka yi to wannan ah, yana daga cikin usul na cikin kawa'id din wannan babin a shin abinda mutum zai duba shine alkharij ko ko almakharaj ko alkharij wal makharaj wa sifatul khuruj saba shine ittijah guda uku na malamai In- to akan wannan ka'idar da mutum ya dauka idan ta tabbata da dalilinta to ita ce za ta sanya shi wato yayi hukunci yayi kiyasi akan da yawa daga cikin halat na rashin lafiya na marasa lafiya da sukan zo da kuma halat na a a ahlud darurat umuman ma'abuta larura Mm. to shi yasa din ake ce ma littafin bidayatul mujtahid Eh. na'am shi- wa nihayatul muqtasid alaikum salam أحكا- أحكام النجاسات إيه، أحكام النجاسات مم. عليكم السلام نعم مم. آه، وانا وانا حديث فا حديث ثوبان آه آه hadisin an yi saɓani a kansa eh bi hadha lafz ba alhadith huwa qa'a fa aftar Mm. qa'a fa aftar Ah, saɓani ne na'am wanda yayi wallahi na manta sunan eh Ah. Eh. Mm. Mm. a a cikin irwa'ul galil fi takhrij manar sabi sai dai istidlali da shi shine mahallin mahallin nazar domin fi'il ne Mm, fi'ili ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya amai sake alwala ya nuna kan cewa amai yana warware alwala wannan wajen iftar ne wajen karya azumi ne eh eh. gaskiya ne wato babu dalili akan cewar a don ya sake alwala sallallahu alaihi wasallam don ya yi alwala ya nuna kan cewar alwalar ta karye da- da ama na'am ta yi da nazafa ne ko kuma don ya warwa don ya don ya cire abin da ke cikin bakinsa a in yana so ya dawo a cikin tsarki ai to ai hujjar kenan ta karye kenan ko kuma istihbaban na'am shine dai alfi'il la umuma lahu Mm. to fa'a fa'abtar eh haka waɗansu shi algumari haka ya kawo sahihiyar riwayar a Ah. na san yana daga cikin hadisan da imam ahmad fon bari mu ga fathul bari na ibn rajab illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik a naga kasa a ciki cewa za